أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا ومولانا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai EKS Sunna TV Islam Kitabu wa Sunna, barkanmu da saduwa da ku a wannan darasin namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi. To, eh, wannan shine darasinmu na tamanin da shida kenan muna tafiya ne da littattafai guda biyu. Littafi na farko shine daf'u ihamil tirab an ayatul kitab na Sheikh al-Allamatul Qur'ani Muhammad al-Amin Shanqiti. Littafi na biyu kuma As'ilatul Qur'an al-Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi. To muna bin jerin ayoyi ne kamar yadda 'yan uwa suka sani. idan tun da littafi biyu ne muke tafiya kinan za mu dibi wa wace aya ce take cikin jerin ayoyin alkur'ani haka ne muke tafiya da littattafan guda biyu kamar yadda yan uwa masu bibiyar mu suka sani to muna cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha wato mun kare mas'ala ta ɗari uku da talatin da biyu sai lokaci ya yi muna halinsa to kamar yadda muka saba kafin mu shiga karatu in akwai wani abu da ya kamata a ce wani abu wani lokaci muna dan cewa to don haka akwai mas'ala guda uku da ya kamata in dan ce wani abu mas'ala ta farko shine akwai wani hadisi da muka kawo cikin sahih muslim an gane ko hadisi ne na wato imam muslim ya kawo shi da kuma wato imamun nasa'i da imamu ahmad da kuma imamu abu dawuda duka sun kawo wannan hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake cewa man mata wanda duk ya mutu walam yaghzu bai yi jihadi ba al-ghazu shine wato jihadi kenan walam yuhaddith nafsahu bil ghazwi kuma rayuwarsa ba ta tsarsa masa ba cewa ma'ana za a yi yaƙi ko ko inda yaƙi musulunci zai tashi zai shiga ciki to sai ce mata ala shu'batin minan nifaq zai mutu akan wani yanki na munafinci nan ba ana nufin munafinci irin wancan wanda yake fitar da mutum daga cikin musulunci kamar yadda waɗansu za su iya fassara shi ina fata an fahimce ni to lokacin da muka zo wajen bayani a karatukan da suka gabata sai muka ce wanda bai yi burin shahada ba to shahada daban yaƙi daban mutum na iya zuwa wajen yaƙi bai yi shahada ba to da haka ƙara mu kawo fassarar a fili kada wani ya saurara ya ce wanga wuri an yi ɓanna mas'ala ta biyu sai kuma wajen inda ayar da aka kawo wajen inda fir'auna ce ma annabi Musa in kunta ji ita bi ayatin an gane ko fa'ati bihi in kunta minas sadiqin ko ba haka ba to don haka nan da yake cewa fa'ati in kunta ji ita bi ayatin fa'ati biha ko ba haka ba ka zo da ita to sai malamai suke cewa wato akwai abin da ake kira al'adlu albalaghi ya an ce al'adlu nan ba adalci ba al'adlu nan ga kalimar da ya kamata a kawo a zahiri sai kaga an kawo wata kalima ko ga wani nau'i na bina'in kalima da ya kamata a kawo sai kaga ba a kawo shi ba an kawo wani wanda bincike ne malaman balaga ta alqur'ani da malaman balaga ta larabci suna bincike kansa qur'ani yace fa'ti biha marmakon ya ce in kunta ji ita bi ayatin fa ji biha amma sai ce fa'ti biha zaka qur'ani dukkan fi'ili na kawuwa marmakon ya kawo na fi'ili na ja'a baya kawo shi sai malamai suka ce to nan saboda wato fi'ili na fa'ti ya fi sauki shi yasa qur'ani bai ce fa ji biha ba saboda kalma ta ji tana da nauyi fa'ti kuma ta fi sauki to bincike ne mai yawa wanda al'adlul balaghi me yasa aka kawo wannan jumla ba a kawo wannan jumla ba me yasa aka kawo wannan kalima ba a kawo wannan kalima ba me yasa aka yi amfani da uslubi kaza ba a yi amfani da uslubi kaza ba me yasa aka yi amfani da wazani kaza ba a yi amfani da wazani kaza ba wanda ilimi ne mai zaman kansa a cikin ilimin balaga sai mas'ala ta ƙarshe wadda zan ƙara da ita shine a ƙarƙashin aya ta 332 wajen وقالوا مهما تأتنا به من آية اللي تسحرنا بها wato mahma harafi ne wato wanda yake na sharaɗi wanda zaka iske da yawa daga cikin ɗaliban ilmi suna rashin mai da hankalinsu ga sanin ma'ana harufa wanda yana da tasiri wajen tafsiri da kuma sanin ma'ana to shi yasa ya kamata ɗalibin ilimi ya yi ƙoƙari ya san littattafan da suke bayani kan ma'ana harufa kafin a tantance wace ma'ana ce ake nufi ina zan faɗar wannan zaka iske harafi na da ma'ana fiye da goma to kaga cikinsu wanne ne ake nufi akwai littafi mughnil labib an kutubil a'arib libni hisham al'ansari sannan kuma wato akwai ma'anil huruf na imam al-rumani sannan kuma akwai aljanar dani fi hurufil ma'ani na imam wato al-muradi sannan kuma akwai al'uzhiya uzhiya fi ilmin huruf na imam al-harawi da hababba ne sannan akwai tanawubul huruf fi lugatil qur'an na dr muhammad hassan awad sannan Imam Suyuti a cikin al-Itqan fi ulum al-Qur'an ya keɓe babi na al-adawat wanda waɗanda suka zo cikin al-Qur'ani nan ma ya kawo su sannan kuma in ka diba cikin al-Burhan fi ulum al-Qur'an da ga shi ba yana kawo su sannan kuma akwai al-ma'ajim wato kamus kamus na larabci zaka iske sun kawo fi'ili su nuna maka in yayi zo da siga kaza yana bada ma'ana kaza kamar misali mu'jamul wasit na majma'al lugha al-Qahira misali ne na bayar da sauran littattafai sannan kuma za ka iske littattafan tafsiri suna kula da irin waɗannan sannan kuma akwai littattafai na alfuruƙun lugawiyya waɗanda su ma suna kula da wannan akwai alfuruƙa na abi hilal al-askari sannan akwai alkulliyat na abul baqa al-kafawi ba abul baqa irandi ba mai qasida li kulli shay'in idza ma tamma nuqsanu ina fata an fahimci ni sannan akwai alfuruqul lughawiyya wa atharuha fi tafsir alquran alkarim na dr muhammad abdurrahman ash-shaya to waɗannan littattafai muna faɗar su ne saboda ɗalibin ilimi ko ya same su duka ko ya samu sashi daga cikin su lokacin da yake son ya gabatar da karatu ya tantance mas'ala kafin ya ji ya gabatar da ita Allah ya taimake mu kuma Sheikh Abdul Latif Shuwairif yana da littafi الشامل في الفروق اللغوية يا بيتر ده مجلدي نفرقو يا تي سورة مجلدي قد هبيو منا فاتا الله يباشي إيكون واتو قارة سورة لتتفاي معلمين يونديكي نكسر لبيا يا يفتي مسمن كان كولادا يا للعربتي duk da yake ba nan ɗaya yake da ƙarfi ba amma dai yana da at-tadribatul lughawiyya na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu sannan akwai tashihatul lughawiyya sannan kuma akwai wannan ash-shamil fil furuqil lughawiyya da sauran littattafai da yayi to za mu tashi ne yanzu a cikin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi a ƙarƙashin mas'ala ta 333 malam yace fa in qila idan aka ce kaifal jam'u ya za a hada baina qaulihi ta'ala tsakanin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa dammarna sai muka ruguza an gane ko ma kana yasna'u fir'aun abinda fir'auna ya kasance yana aikatawa wa qaumuhu da mutanensa wa ma kanu ya'rishun da abinda suka kasance suna yi wato na gine-gine an gane ko imam wato ibnu amir da imam shu'ba sun karanta ya'rushuna sun kai mara'un damma sauran qurra sun suka karanta ya'rishuna kinan sai da munto shi wannan yana da siga ne guda biyu ana cewa ya'rishu kuma ana cewa ya'rushu wanda in ka diba cikin wato حصن الرصين في علم التصريف na Abdullahi bin Fodiyo ya kawo irin waɗannan ababen cikin ilmin sarf sannan kuma in ka dibi mu'jamul wasit na majma' al-lugha al-qahira zaka ga yana kawo irin waɗannan abubuwan musamman zaka ga mudari'i idan suka kawo fi'ili madi sai su kawo mudari'i su yi wani dan layi to layin yana nuna fi'ili mudari'i idan kaga sun yi fatha kenan mudari'in fatha ne in kaga an yi wasali sama wato saman wannan layin idan ka ga an yi kasra kenan shi wannan fi'ilin kasra yake da ita idan ka ga an yi damba to wannan fi'ilin damba kuma idan ka ga sun yi masa wasali biyu kenan wannan layin da aka yi ma fatha da kasra kenan yana ɗaukar fatha da kasra mudari'in sa littafi ne mai muhimmanci kwarai da gaske yana da kyau ɗaliban ilimi su neme shi to malam ya ce to ai ahlakna mun hallakar Allah Allah ya ce dammarna kina ai ahlakna mun hallakar to wa qaulihi ta'ala da kuma fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa akhrajnahum mun fitar da su kinan fir'auna da mutanensa min jannatin daga jannat gonaki ko lambuna wa uyun da mare-mari na ruwa wa kunuzin da taskoki na arziki wa maqamin karim da kuma matsayi wanda yake na mutunci Allah subhanahu wata'ala ce kazalika kamar haka ne wa aurafnaha muka gadar da wannan ƙasar bani Isra'il bani Isra'il na fata an fahimta to anan malam zai kawo mana ina ne iskalin yake qulna za mu ce ma'ana wa dammarna abinda ake nufi da dammarna ai abtalna mun bata ma kana yasna'u fir'aunu abinda fir'aun ya kasance yana aikatawa wa qaumuhu da mutanensa minal makri na makirci wal makidati da kuma wato sharri da suke kitsawa fi haqqi Musa alaihi salam game da abin da shafi annabi Musa da ma mutanensa wa ma kanu ya'rishun da abin da sun kasance suna aikatawa ayyabnuna abin da suke ginawa min sarhi na manya manyan gine-gine sune as-sarh wato da sadun قال إنه صرح ممرد من قوارير أتكن سورة واتو النمل من الصرح الذي أمر فرعون هامان وند فرعون يا أمرتي هامان ببنائه يجناشي ليصعد دن سبودا يحو بواسطته تفسكر وننجني إلى السماء زواج سما فرعون saboda girman kai nashi bayan ya yi iddia'in shi ubangiji ne bayan ya ce shi Allah ne ma alimtu lakum min ilahin ghairi kuma ya zo ya ce shi ubangiji ne ma gaba ɗai kuma ko cikin ubangiji ma shine babba fa hashara fanada fa qala ana rabbukumul a'la sannan kuma sai ya nemi cewa wato a bashi dama ya je ya gano Allah annabi Musa don annabi Musa ƙarya yake yi Allah ya faɗi wannan wa qala fir'aunu ya hamanu ibn li sarhan ya hamanu ibn li sarhan la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la azunnuhu kathiba kaji wai a gina mishi gini ya hau saboda ya zo ya ga Allah annabi Musa domin yana ganin annabi Allah annabi Musa kamar annabi Musa ƙarya ce yake yi babu ne Allah in ba shi ba shi yasa giyar mulki giyar kuɗi giyar ilimi ilimi ko na addini ko ilimi na kere-kere giyar jama'a sun bi ka da yawa sai su kai ka kama hallaka Allah kai mana tsari to wannan shi dai ne abinda malam ya kawo kenan nan cewa abinda ake nufi da an ka hallakar an hallaka makircin fir'auna ne kuma an ɓata makircin fir'auna sannan an ruguza ginin da ya yi wanda ya ce zai je a sama waƙila waɗansu malamai suka ce in ji malam ƙila an ce huwa ala zahirihi a'a wannan yana na akan zahirin shi li'anna Allah ta'ala domin Allah subhanahu wa ta'ala aurasa zalika bani Isra'ila Allah ya gadar ma bani Isra'ila wannan wuri muddatan wani ɗan lokaci sun madammarahu jami'ahu sannan Allah ya ɓata shi ya yi ragarga da wannan wato ya ragarga da wannan abubuwan da suka aikata to wannan shi dai ne abinda malam ya kawo to amma kamar yadda muka saba muna ɗan ƙara waɗansu abubuwa mas'aloli da suke taimakawa na farko wajen har da alƙur'ani nan da an ka ce fa akhrajnahum min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim a cikin suratul dukhan akwai kam taraku min jannatin ba fa akhrajnahum ba kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in a cikin suratul dukhan nan kuma wa kunuzin a cikin suratul wato ash-shu'ara wa maqamin karim kadhalika wa awrathnaha bani isra'il a cikin suratul dukhan kadhalika wa awrathnaha qauman akharin to kaga nan qauman ya zama to kamar ya zama to a jumlace mun gadar da ita waɗansu mutane to amma suratul shu'ara in zaka tafsirul qur'ani bil qur'an kadhalika wa awrathnaha bani isra'il waɗannan mutanen bani isra'ila ake nufi to wannan shine abinda malam ya kawo to duk da yake malam yayi kokarin kawuwar aujuhul jam' amma waɗansu idan muka dibi ka'idodi na usulul fiqh gidajen fir'auna da ya gina ai har yanzu akwai su kenan cewa an ruguza su wannan amsa tana da ɗan rauni ba wai dan mun fi malam ilimi ba amma gine-ginen fir'auna har yanzu akwai su kenan cewa an ruguza su sai dai in mun ce wancan gini ne da ya na zuwa sama to ko kuma a'a lalle na abin da ake nufi an bata sashi daga cikin su domin ma tana nufin allazi allazi kuma tana daga cikin siyagul umum abinda take nuna abu ya gami kenan dammarna ma kana yasna'u fir'aunu mun bata dukkan abin da fir'auna ke aikatawa to kaga ma ismul mawsul ce tana nufin komi ma zai shiga ciki to amma sai zaman to makhsusun ne bil mushahada ma'ana za a yi taksisin shi ga abin da ake gani domin ana taksis bil aql in ka diba cikin usulul fiqh akwai al mukhassisat al muttasila akwai al mukhassisat al munfasila me yake nufin wannan saboda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa tilka al qura naqussu alayka min anba'iha ذلك من أنباء القرآن قصه عليك منها قائم وحصيد labarin ƙura muke baka daga cikin waɗannan alƙaryoyin ƙa'imun akwai wanda yana tsaye ginin kenan wa hasid akwai almahsud kamar wanda an girbe shi kenan ya rugushi kenan sai a nuna maka cewa ba duk gine-ginen su ne aka rugusa ba akwai sashi kenan nan sai zaman to am ne uri da bihi alkhusus koko an yi tafsisin sa kenan sai zaman to ba dukkan gine-ginen fir'auna aya take nufi ba sannan kuma da an ka ce an gadar da fir'auna an gadar da bani isra'ila ba dole bane domin da suka fita suka bar wato kasar fir'auna misra kenan tarihi bai nuna sun dawo ba amma nan an ba su ma'ana kansu an ba su mulki sun ci gaba da tafiyar da al'amuransu shine abinda wato ake son a ci shi yasa ana taksisin nassi wani lokaci bil aqli wani zai ce to ya za a yi a ce bil mushahada ko bil aqli a ce ai taksisin nassi a a dan uwana wanga abu ne wanda yake sananne a wajen malamai Allah subhanahu wata'ala ce innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun innal ladhina kafaru lalle kafirai sawa'un alaihim duk ɗari akan su a anzartahum shin kai musu gargadi ko wa'azi am lam tunzirhum ko baka yi musu gargadi ba la yu'minun ba za su yi imani ba to kaga wannan aya ta nuna kafirai ba za su taɓa yin imani ba to amma idan muka duba ko a yau yanzu da muke raye za ka ga wani mutum ya fito daga cikin mazhaba ta kafirci ya shiga cikin addinin musulunci kinan sai a yi taksisin shi bil mushahada ayi taksishin bil mushahada abinda muke gani duk da kyau su malamai sun ce innal ladhina kafaru na ana nufin waɗanda Allah ya san ba za su yi imani ba sai zaman to amun ne baqin ala umumihi to da haka dai muna kira zuwa ga ɗalibai su yi hattara wajen tunkara irin waɗannan matsaloli ba tare da wato an hankalta ma ka'idodi na ilmi ba wallahu ta'ala a'lam to wannan shi ne abin da zan cewa kan wannan mas'ala sai mu je mas'ala ta gaba a mas'ala ta ɗari uku da talatin da hudu a cikin as'ilatul Qur'an al-Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi malam yace fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa idh najaynakum min ali fir'aun ku tuna lokacin da muka tsiratar da ku daga ali fir'aun na ana nufin jama'ar fir'auna nan ba ana nufin iyalin fir'auna ba dan ba iyalin fir'auna ake nufi ba kalima ta'al wani lokaci tana nufin wato ba yan uwanka da jini kadai ba magoya bayanka yasumunakum su al'azab waɗanda suke ɗanɗana muku mummunar azaba yuzabbihuna abna'akum suna yanka ƴaƴanku maza wa yastahyuna nisa'akum suna barin ƴaƴa mata a raye domin ba ana nufin su samu su rai ba don babu wanda ya rayarwa in ba Allah ba ba wanda yake iya samu wani wata halitta rai in ba Allah ba amma ana nufin suna barin su a raye wa fi zalikum a cikin wancan ko ko abubuwan da suka gabata an gane ko ko wancanen ku in ji malaman zaure bala'un akwai jarabawa min rabbikum daga ubangijinku azimun wadda take mai girma to wannan azimun in ka diba wato yana da don mataini sifa ce ta bala'un ba ta rabbu ba domin shi min rabbikum wato kasra ne aga rabbu sannan kuma shi ma'arifa ne kenan wato sifa ce ta bala'un don shi bala'un na kira ne to kaga na kira ba ta izmantuwa sifa ta ma'arifa rabbikum kuma an yi idafa sannan shi rabbikum kasra gare shi majrur ne kuma ya kamata a ce sifa da at-tawabi dama suna bin wasalin da na gaban su yabbi kina asalin maganar wa fi dhalikum bala'un azimun min rabbikum sai an kai at-taqdim wa at-ta'khir malan yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa fi dhalikum a cikin wancan malan yace in kana in kana isharatan ila al-inja'i kamar in an yi ishara ne zuwa ga tseratar su da tseratarwar da Allah ya musu falaisa fihi bala'un ai babu jaraba a ciki bal huwa mahdu ni'ma ai ni'ima ce ya an ce mahd shine tatatta abun da wani abu bai cakuda da shi ba bai garwaye da shi ba ana cewa mahd ana cewa baht an gane ko ana cewa kuma khalis ana cewa al-lubb wa in kana isharatan ila al-qatl in kuma da anka ce zalikum ana nufin kashin da aka yi musu ko kisa wal asri da kuma ɗaure su da aka yi fa idafatuhu ila ali fir'auna bi qawlihi da Allah danganta wannan zuwa ga mutanen fir'auna wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim ashaddu munasabatan li siyaqil aya to shi yafi dacewa da siyaqin aya wa huwa al-imtinan shine ni'imar da Allah ya musu domin a tsiratar da kai ga wanda yake kashe ka yake kashe maka ‘ya'ya yake bautar da ‘ya'yanka mata wannan akwai ni'ima wale haza ƙala an gane ko shi yasa Allah ya ce yuqattiluna wa yastahyuna fa adafa ilaihim alfi'lain kaga sai Allah subhanahu wataala ya danganta kisa da bari a raye zuwa ga mutanen fir'auna ina fata an fahimci ni to amma kuma ni'imar sai Allah ya danganta ta zuwa ga Allah subhanahu wataala ko jarabawar malam yace to amsa kulna zamu ce albala'u mushtarakun bainan ni'mati wal mihna kalima ta albala'u kalima ce wadda ana amfani da ita wajen ni'ima an-ni'ma wal mihna da kuma jarabawa ta tsanani ma'ana idan Allah ya ka, ya baka wani abu wanda kake so mulki ne ilmi ne matsayi ne kuɗi ne ƴaƴa ne mata ne jaraba ka ne Allah zai yi idan Allah subhanahu wata'ala ya jarabe ka da rashin lafiya ko rashin kuɗi kuma jaraba ka ne zai yi li'annahu min al-ibtila domin yana daga cikin jarabawa wa huwa al-ikhtibar shine wato ikhtibar jarabawa duk da ke kalima ta al-ikhtibar daga al-khabaru ne kamar a jarrabe labarin abu al-imtihan kuma daga mihna ne wato a jarrabe ka da abin da baka so shi yasa waɗansu suke cewa da al-ibtila da al-ikhtibar da al-imtihan duka ma'anar su daya wasu na cewa a'a in an kalla akwai dan bambanci al-ikhtibar sanin labarin abu ko mai kyau ne ko ba mai kyau ba amma an ka ce al-ibtila mai kyau ko wanda bai da kyau amma an ka ce al-imtihan suka ce sai abin da yake akwai tsanani a cikin sa daga mihna ne malam yace yuqalu za a ce balahu ya jarabe shi wabtalahu ya jarabe shi ai ikhtabarahu ya jarabe shi wallahu ta'ala shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala yakhtabiru yana jarraba shukra ibadihi wato godiyar bayinsa bin ni'mati da ni'ima yayi musu gashin za su gode ko ba za su gode ba wa yakhtabiru sabrahum kuma Allah yana jarraban haƙurin bayi bil mihnati idan ya dora musu wata jarabawa yu'ayyiduhu abin da yake karfafa wannan magana in jimalan qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa balawnahum bil hasanati was sayyiati bani isra'il Allah ce wa balawnahum mun jarrabe su bil hasanati da abubuwa masu kyau was sayyiati da mummuna wa qauluhu ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa nablukum muna jarrabaku bish sharri wal khairi da sharri da alkhairi fitnatan masdar kinan muakkid an gane ko jarabawa fitnatan an gane ko jarabawa fa ma'anar aya fi zalika fa ma'anar aya malin yace abinda aya take nufi wa fi zalikal inja a cikin wannan tseratarwa da aka yi muku ni'matun azima akwai ni'ima mai girma min rabbikum daga ubangijinku alaikum akanku to wannan shine abinda wato malam ya kawo kenan game da bayanin da malam ya kawo to amma kamar yadda muka saba mun ci muna dan ƙara wani abu idan akwai buƙatuwa zuwa ga haka shi zalika ya kamata mu gane ana asalin zalika ga mutum guda ne ko ga abu ɗaya zalikuma abu biyu kamar yadda ce zalikuma mimma allamani rabbi zalikum an gane ko ko kuma ula'ikum ga abubuwa masu yawa to amma qur'ani wani lokaci yana iya amfani ga zalika ga abin da ya gabata ko da suna da yawa shi ya kamata mu fahimta ba a ce wa fi ula'ikum ba ina fata an fahimci shi an ka ce wa fi zalikum a cikin suratul furqan Allah subhanahu wata'ala yake cewa wallazina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون سيتي ومن يفعل ذلك يلقى أثاما كاغا كاو أبو بوا داما شركا لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس باسا كشري التي حرم الله ود الله حرمت أكشيتا إلا بالحق سيد حكي ولا يزنون باسا زنا سيتي ومن يفعل ذلك kaga duka sai mai da zamiri zuwa gare shi wa man yaf'al zalika ay al mafkur kamar yadda malamai suka yi bayani to wannan na farko kenan abu na biyu da ya kamata mu gane a cikin suratul baqara an ce wa idh najaynakum ko ba haka ba amma a cikin suratul a'raf ayar da ake kama da wannan wato wa iz anjaynakum ne ina fata an fahimci ni wa iz anjaynakum min ali fir'auna imam ibn amir shi kuma ya karanta wa iz anjakum an gane ko sannan kuma yuqattiluna abna'akum imam nafi' shi ya karanta yuqattiluna abna'akum sannan kuma saura yaqtuluna abna'akum imam nafi' sauran sun karanta yuqattiluna abna'akum sai zamanto in an ce kattala shine ya masa mummunan kisa katala ya kashe shi wadansu malamai suka ce duka ma'anar su daya wasu suka ce a'a an kalli farkon kisan da ya musu sun abin na farko farko yaqtuluna abna'akum lokacin da abin yayi tsanani yuqattiluna abna'akum tawjihul qira'at sannan inda fir'auna yace inda Allah ya ce wa qala wa qala al-mala'u من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم إمام نافع ده إمام أبو جعفر ده إمام ابن كثير سنكرن تاسا نقتل أبناءهم سورنكم سنكرن تاسا نقتل توشن نقتل duka ma'anar shaɗe da naqtulu nan ma malamai sun ce a'a sanaqtulu nan lokacin da zai farawa ne sanuqattilu kuma babban niyyar sa wanda zai kai gare ta shine zai musu mummunan kisa wannan shine abin da ya kamata mu ƙara sannan da yace wa iz anjaynakum min ali fir'auna a qira'ata jamhur mun tseratar da ku kamar annabi Musa ne yana magana cewa iz anjaynakum amma yana magana ne da sunan Allah ya tseratar da su domin ba shine tseratar da su ba da yace wa iz anjakum min ali fir'auna a qira'ata ibn amir kina Allah ne ya tseratar da ku nan ya mai da damiri zuwa ga Allah kira'o'in bu su karo da juna ba ina fata an fahimci ni kamar hikaya ce don kakkace ga kira'a ai ba annabi Musa tsiratar da su ba a'a ai shi Allah ya ba da dama ta hannunsa aka buga sanda kuma Allah ya tsiratar da su kinan in an ce an jaina ku mun tsiratar da ku ko a ce hikaya ne na labarin Allah yake ba su ko annabi Musa ce mun tsiratar da ku amma yana nufin da izinin Allah subhanahu wataala an jakum kuma nan ya maido damiri zuwa ga Allah Allah ne ya tsiratar da ku to wannan kenan sai kafin abu na ƙarshe shine da anka cewa wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab an gane ko wa idh najjaynakum akwai waɗanda suke fitar da munanan aqidu karkashin ayoyin alqur'ani wanda ya kamata ai hattara sai suka ce ai dan adam wato baya mutuwa ran dan adam yana tashi ne daga wani mutum ya koma zuwa ga wani mutum idan mutum ya mutu idan mutumin kirki ne sai ransa ya tashi ya koma zuwa ga wani mutum nagari idan ransa wato mutumin ba mutum ne nagari ba sai ransa ya tashi kuma bisa ga wato wani mutum wanda ba nagari ba to wannan aqida ce ta at-tanasukh waɗanda yan falsafa suna kawo ta da wani su ce akwai al-alamul misali akwai alamul haqiqi wannan duniya da muke ciki daban akwai wata duniya wadda ba ita ba kaga duk wasu abubuwa ne na soki burusu to kaga irin waɗannan daga na ake ciro irin waɗannan aqidu sai kaji an ce to wa idnat jainakum lokacin da muka tsiratar da ku suka ce to ai bani isra'ila na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba su ne aka tsiratar ba kenan rayukan waɗancan bani isra'ila su ne suka taso suka zo ga waɗannan tunda lokacin da qur'ani yake sauka ba lokacin aka tsiratar da su ba amma malamai suka ce a'a abinda ake nufi wa idh najjaynakum ay najjayna aba'akum lokacin da muka tsiratar da iyayenku domin da Allah bai tsiratar da iyayensu ba daga fir'auna fir'auna ya kashe iyayensu da su ba za a same su ba shine abin da qur'ani yake son ya ci don haka ayi hattara kadiba cikin al-iklil fi istinbat at-tanzil na imam suyuti a karkashin wannan aya ya kawo a cikin suratul baqara to sannan wa fi zalikum anan malam bai kawo ba abin nan zalikum yana komawa ne zuwa ga dukkan abin da aka faɗa tseratar da su ni'ima ce to da an ka ce yasumunukum su al-azab yuzabbihuna abna'akum suna yanka ƴaƴanku an gane ko ita ma wannan jarabawa ce ko ba haka ba wa yastahyuna nisa'akum to in an ce ni'ima ne menene ni'ima a ce an bar ƴaƴa mata a raye alhali shi kuma to wannan ina jarabawa take wanda suna cewa to ai kashe ƴaƴa maza jarabawa ne tunda kashe maka da abu ne wanda bai da kyau to amma kuma barin ƴaƴa mata a cikin bauta ina ni'ima take waɗanda suke cewa ni'ima sai aka ce a'a za a yi at-tawzi' akwai abin da ake cewa at-tawzi' shi jarabawa kamar yadda malam yakka akwai wadda take ta sauki ce sannan akwai wadda kuma ta tsanani ce kenan nan wa fi zalikum a cikin tseratar da ku da aka yi da kuma yanka ƴaƴanku da fir'auna ya yi da mutanensa da kuma barin ƴaƴa mata a raye akwai jarabawa su yankawa jarabawa ta tsanani wancan kuma tseratarwa jarabawa ta sauki wanda haka za ka yi sai ka samu ka rarraba wato waɗannan ba ma'irkin garka ta yi ka ce to ai bayyuwa zalika ta ɗauki su a za ta iya ɗauka su gaba ɗaya to kafin na ƙarshe a cikin suratul ibrahim sai ya ce wa yuzabbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum ga alarma mai har da alqur'ani can an ƙara wawan ina fata an fahimce ni to menene hikima waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa nan da an ka ce can cikin suratul ibrahim nan da aka ce kamar cikin suratul a'raf da suratul baqara an ka ce yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum an fassara azabar da fir'auna yake musu ne amma da aka ce wa yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum waɗansu suka ce wannan wawun ta zo ta bayyana irin nau'in azabar da aka musu ita ma matsayin tafsiri ce waɗansu kuma daga cikin malamai suka tafi cewa a'a wannan wawun wawun ce ta wato at-tafriq ma'ana fir'auna yana musu mummunan azaba sannan kuma wayu zabbihuna abna'akum ga wani nau'i na azaba kinan sai zaman to kamar wata sabuwar ma'ana ce aka kara wannan shine taujihin da waɗansu malamai suka yi da haka mai har da alqur'ani da kuma mai neman ma'ana sai yayi hattara to abu na ƙarshe kafin mu je aya ta gaba shine cewa dan Allah ya ce wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at mun jarraba su da abu mai kyau da kuma munana sannan wa nablukum bi sharri muna jarraba ku da sharri wal khairi da alkhairi to anan shin Allah yana aikata mummunan abu tunda ya ce wa balawnahum bil hasanati was sayyiati ya jarrabe su da mummuna shin Allah yana aikata mummuna Allah hakimun nafa sannan kuma ce wa nablukum muna jarraba ku bi sharri da sharri wal khairi da alkhairi shin Allah na aikata sharri kaga Allah bai aikatawa to kaga wa yanzu dalibin ilimi idan bai hankalta ba kaga sai a kada shi cikin rami abinda ake son a ce wa balawnahum mun jaraba su bil hasanati da abubuwa na sauki waɗanda suke buƙatar a gode ma Allah wasayyi'ati da abubuwa waɗanda suke masu tsanani waɗanda suke buƙatar a yi haƙuri haƙuri kan umarnin Allah idan ya ce ka yi ka yi haƙuri kan hanin Allah idan Allah ya ce ka bari ka bari in ya ce ka daina ka daina haƙuri kan abin da Allah zai jarbe ka da shi na rashin lafiya ko musa'ib al-ibtila'at waɗanda za su zo to su ne ake nuhi da as-sayyi'at ba dan Allah na aikata sharri ba so da yawa Allah zai jarbe ka da wani abu sai ka sa tsammanin abin nan bai da kyau ƙarshe kuma sai zamanto alkhairi ne gare ka wa nablukum bisharri wal khairi ina fata an fahimta wa nablukum bisharri wal khairi muna jarraba ku da sharri shine abin da yake buƙatar ku yi haƙuri ma'ana umurnin da Allah yake yi da hanin da Allah subhanahu wata'ala yake yi da kuma irin abubuwa na rashin lafiya da na asara da yake zuwa to wannan kai kake kallon shi a matsayin shari amma abin da ake nufi ana buƙatar ka yi haƙuri wal khairi da alkhairi shi kuma abin da ake nufi da alkhairi abin da yake buƙatar ka gode ma Allah domin idan Allah ya jarrabe ka da abin da yake na tsanani ne Allah ya umurce ka da abu ko Allah ya dora ma wani abu ko Allah ya hane ka wani abu ko Allah ya dora ma wani ciwo ko wani abu idan ka yi haƙuri to ai sai zamanto alkhairi gare ka sannan idan Allah subhanahu wa ta'ala ya baka ni'ima ko kuɗi ko wani abu sai baka gode ma Allah ba to ai ba alkhairi bane gare ka kafirai da Allah ya ba su kuɗi da mulki da komai da basu gode ma Allah ba ai bai zan alkhairi gare su ba muminnai da suka yi gode ma Allah akan duk jarabawa da ya musu sai abin ya zan alkhairi gare su dan haka jarabawa bata tsaya ba akan wannan ko wannan duk abin da Allah ya baka ba ana kallon tsanani bane ko ko sauki a'a shin ka yi tsaye tsayin daka ka yi abin da Allah yake so a yi cikinsa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisi na sahih muslim yake cewa ajaban li amril mu'min al'amarin mu'mini yana da ban mamaki inna amrahu kullahu khair duk al'amarin sa alkhairi ne kuma babu mai samun wannan sai mu'mini idan in asabathu darra'u idan cuta ta same shi ma'ana abin da yake da tsanani sabara fa kana khairan lah idan yayi hakuri sai zan alkhairi gare shi Allah ya bashi lada kuma Allah ya mulun ka mishi lunkin barinkin inda ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab idan kuma Allah ya jarabe shi da sauki wa in asabathu sarra'u idan kuma sauki ya same shi shakara sai ya gode ma Allah fa kana khairan la sai zan alkhairi gare shi amma kafiri in Allah ya bashi dukiya sai ya alfahari qaruna an bashi dukiya sai ya ta'addanci da ita fir'auna an bashi mulki sai ya ta'addanci da shi kafirai an basu ilimi na duniya sai suka yi girman kai فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم كاغني فرعون ملكي اي انسى ne mai dadi a duniya amma kuma kaga an ce alkhairi ne ai shi bai zan alkhairi gare shi ba zan sandiyar halaka gare shi dan haka yana da kyau irin waɗannan ayoyin ɗaliban ilimi a yi hattara wajen fassara su kada a je a yi ɗauko a yi ta bugawa a ce Allah yana aikata sharri Allah subhanahu wataala baya aikata sharri ina fata an fahimce ni don haka dai kai gare ka na take sharri ko alkhairi idan ka bi Allah cikin su gaba ɗaya to alkhairi ne gare ka da fatan dai bayani dai mun dan kawo gurgudun abin da ya kamata mu kawo to sai mu je mas'ala ta gaba mas'ala ta 335 malam yace fa in qila idan aka ce wa wa'adna Musa 30 lailatan mun yi alkawali da annabi Musa kwanaki guda talatin ko dare guda dare talatin wa atmamna ha bi ashirin sai muka cika da goma ya ce almuwa'ada in an ka ce almuwa'ada domin wa'ada ya yi alkawali almuwa'ada kuma sassa biyu sun yi alkawali wanda kuma wani lokacin wa'ada yana nufin ka'a tsananin karfin alkawalin ba dole ba sai daga sassa guda biyu kanat amruhu bisawmi fi hadal adad abinda ake nufi da alkawalin da Allah ya yi da shi an yi masa umurni da azumi cikin waɗannan wato adadin kwanakin fa kaifa zakara layali ya akai kuma sai Allah ya faɗi da rai ma annaha laysat mahallan lisaw alhali kuma su da rai ko dare dare ko su ba wuri ne ba lokaci bane na yin azumi bal yaqa'u fil qalbi an gane ko bal yaqa'u fil qalbi an dhakara al ayyam al ula bal a'a yaqa'u fil qalbi abinda zai abka a cikin zuciya zai darsu a cikin zuciya an dhakara al ayyama an zakara al ayyama aula in ko in zakara al ayyama aula idan da Allah zai faɗi kwanaki da zai fi dacewa kamar a tsarin hankali misali in ba a tsaya an kai lissafi aka kaga balaga ta alkur'ani ba li'annaha mahallu sawm domin cikin yini ne ake yin azumi allazi waqa'at bihi almuwa'ada wanda nan ne alƙawali ya haɗu tsakanin wanda da shi ne aka yi wa annabi Musa alƙawali an ce ya azumi kamar da suke cewa duk da yake wannan abin yana buƙatar sai an samu nassoshi almuhimmu da Allah ya ce ya alƙawali da shi amma Qur'ani bai zancen azumi ba to amma in an ɗauki dai kamar kisoshin da ake kawowa cewa azumi ne to ai ya kamata a kawo yini domin cikin yini ne ake yin azumi ba cikin dare ba to me yasa sai aka yi amfani da dare to sai malam yace kulna za mu ce al'arabu su larabawa fi aghlabi tawarihiha a cikin mafi rinjayen tarihi da suke rubuta tarihi innama tazkurul layali su laraba suna amfani ne da dare wa in kana muradu hal ayyam ko da suna nufin yini li anna al-layla huwa al-aslu fi zaman domin dare shine asli game da zamani duhu kenan wan nahara aridun shi kuma yini gittuwa yake yi li anna zulmata domin duhu sabiqatun fil wujudi ala nur ta riga haske zuwa kenan kafin ayi rana ayi wata wannan lokaci kenan duhu ne akwai kafin a halicce su shi yasa ci haka ko ba haka ba waƙila malam ya ce waɗansu malamai sun ce innahu kana fi shari'ati musa ya kasance a cikin shari'a ta annabi musa alaihi salam amincin allah ya tabbata a gare shi an gane ko da kuma dukkan manzanni alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim jawazu sawmil layl shine ya halatta ayi azumin dare to kaga kila ya ci magana ce wadda wajen malaman hadisi sunan tasiratu tamrid wato magana ce wadda akwai rashin lafiya cikin ta babu dalili ingantacce almuhimmu dai wannan yana nuna cewa waɗansu sun ce dai dama laraba suna amfani ne da yini to kafin mu je mas'ala ta gaba kamar yadda muka saba shine cewa nan akwai abu biyu da kamata mu dan ƙara nan wa wa'adna Musa 30 lailatan akwai qira'a wa wa'adna abu amr ibn al'ala da imamu yaqub da imamu abu ja'far su sun ka karanta wa wa'adna to in sun ce wa wa'adna mun yi alƙawali ina fata an fince ni sauran jamhur su suka karanta wa wa'adna musa wa wa'adna musa ina fata an fince ni in ka diba wato a cikin bakara wa iz wa'adna musa to almuhimmu dai in an ce wa'ada ya yi masa alkawali wa'ada waɗansu suka ce alkawali ne biyu Allah ya yi ma annabi Musa alkawali ya zo annabi Musa ya yi alkawalin zai cika wannan alkawali tsakanin shi da Allah kina an hankalta wasu suka ce a'a wa'ada na an ɗauki alkawalin yana da ƙarfi ne domin fa'ala wani lokaci tana zakkuwa da ma'ana wato ta ƙarfafa ma'ana ba wai tana nufin daga sashe guda biyu ba kamar yadda ake cewa aqabtu wato almujrim na yi ma mujrimi mai laifi uquba nan ba ana nufin kayi masa ba yayi maka to wannan shi dai ne abin da ya kamata mu fahimta kinan wanda shi ne taujihin waɗannan kira'o'in kuma ya an ce ya yi alƙawli Allah ya masa alƙawli duka ba matsala bane tunda annabi Musa ya yi alƙawlin zai je haɗuwa da Allah sai mutum ya diba cikin wato ma'anil abniya ya ga wato irin yadda ake samun fa'idodi kowane wazani na yare zaka iske a cikin yaren larabci akwai wazani yana ɗaukar ma'ana goma ma'ana goma sha biyar kadiba cikin ilmu sarf akwai littattafai da dama zan ba da misali littafin at-tarif fi ilmi tasrif na ustad doktor abdallah al-usta na kasar libya da dai sauransu insha Allah ta'ala ya kamata ɗalibin ilimi ya je ga siga ma'ana nawa take ɗauka kuma wacce ce ake rufi anan to wannan kenan sai abu na biyu wanda za mu ƙara wanda yini a musulunci yana farawa ne da dare shi yasa wani lokaci wanda mas'ala ce wadda tana rikita da dama daga cikin wato ɗalibai shine cewa daga lokacin da aka yi magariba ko rana ta faɗi to shi kenan wannan yana nuna cewa wannan yinin ya ƙare wani ne ya shiga misalin da ke son na bayar kamar yanzu misali idan aka ce yau muna ran juma'a to sai rana ta faɗi da rana na faɗuwa to asabar ta shiga ba wai sai an yi sallar asuba ba rana ta fito sannan asabar ta fara yana daga cikin abin da yawa daga cikin mutane sai su abin ga shi yasa zaka iski misali daren juma'a abin da ake nufi ran alhamis idan rana ta faɗi to wannan daren juma'a ne to ko da abin da ya shafi zancen suna zaka iske su ana cewa to kwana bakwai to kwanan nan bakwai idan aka haifan maka ɗa misali bayan sallar magriba to ba cikin yinin yinin da ya wuce ba ne a'a wani sabon yini ne aka haifan maka shi yanzu misali da za a haifi ɗa misali ran daren juma'a ran alhamis bayan sallar magriba to shirin juma'a ne aka haife shi domin juma'a ta riga ta shigo wannan lokaci yana da kyau yan uwa su fahimci wannan sai dai shin idan aka haifi mutum tunda hadisi ya ce ana masa suna yau masabi'ihi to sabi'ihi din nan duka hadisi guda ne amma aka yi sabani shin yinin da aka haife shi za a saka shi ciki sai ya zamanto kenan yanzu idan aka haifi mutum juma'a ran daren juma'a kenan ya cika kwana bakwai tunda juma'a ta shigo kenan za a yi masa sura ko ko a'a ba za a lissafa da yinin da aka haife shi ba sai an lissafa waɗansu bakwai kenan sai wata juma'a ta dawo an gane ko to wannan sabani ne na malamai wanda za ka galibi malikiya dai sun tafi cewa ba za a saka ranar da mutum yake ciki ba yau musabihi waɗansu kuma cikin malamai musamman irin su Sheikh Ibn Uthaymeen da Sheikh Muhammad Mukhtar Ash-Shankiti wannan bahith doktor ba dan Muhammad Al-Amin Shankiti ba ina ganin shi ma a cikin sharhin da yamma abin nan yake cewa shi yana ganin cewa ba laifi ba sai an saka ranar ciki ba tun da dija ma'ana shigowa ka duniya da shi ake lissafawa ba wai a ce wannan yinin a fitar da shi ba to amma dai abu ne wanda yake ijtihadi ne wani kar ya zo ya ce dole sai an bi na wani sai an bi na wani duk wanda ka dauka al'amru fihi sa'a insha Allah wannan shi ne abin da ya kamata mutane su fahimta shi yasa idan muna son mu gane wannan mas'ala da kyau shine mu kalli Ramadan yau idan aka ce an ga watan Ramadan bayan sallar magriba za mu je mu yi sallar tarawih shikenan wannan nuna maka Ramadan ya shigo amma baka yi azumi ko guda ba idan aka ce yau wata yana da kwana 29 sai aka ce an ga wata shikenan kuma sai kaga an daina sallar tarawihi wanda yake nuna maka Ramadan ya fita kenan sai ka gane cewa yini a musulunci yana farawa ne da faduwar rana da ta fadi wata ya shigo wannan yinin ya shigo wanda mas'ala ce wadda tana da daukar hankali kwarai da gaske shi yasa na dan yi amfani da wannan dama saboda bayani kanta wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 336 malam yace fa in qila idan aka ce ma fa'idatu qawlihi ta'ala menene fa'idar fadar Allah subhanahu wa ta'ala fatamma miqatu rabbih 40 layla sai alƙawalin haduwa da ubangiji ya cika kenan tsakanin annabi Musa da ubangijinsa 40 laylatan dare 40 وقد علم مجموع وقد علم مجموع الميقات malam yace ai an san wato wannan adadin gaba ɗaya in an hada shi ai an san shi min qaulihi ta'ala daga fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa wa'adna Musa 30 lailatan mun yi alƙawarin haduwa da annabi Musa shi kuma ya karba mana wa atmamna ha bi ashrin sai mun ka cika da goma kenan ba a bukata sai an ci 40 tun daga 30 ga goma ai 40 ne kenan yanzu a babil balagh a babi na balaga sai su ce to ai wannan kenan kamar an kawo ƙarin wata magana wadda ba a bukatar ta malam yace to zamu ce qulna fihi fawaid a'a baban za ba aka kawo shi akwai fa'idodi ihdaha ta farko at-ta'kid karfafa magana kenan yanzu idan aka ci 30 ga goma sai an ka ce ya cika 40 cicif an karfafa magana ne kenan akwai at-ta'kid wanda mas'ala ce a usulul fiqh tana da muhimmanci at-ta'kidu da at-tasis in an ce at-ta'kid karfafa magana at-ta'sis kuma zuwa da sabuwar ma'ana kowanne daga cikin su yana da hikima athaniya waɗansu malamai sun kawo amsa ta biyu suka ce an yu an yu'lama anna al-ashra layalin la sa'at abinda ake nufi da an ka ce ashra layalin kwanaki dare guda goma la sa'at ba waɗansu sa'o'i bane ma'ana cikakkin su gaba ɗaya domin da an ka ce fatamma sai da ya cika cip cip cip to idan ya nuna cewa sai da sun ka cika gaba ɗaya ba a rage komai daga cikin su ba الثالثة أنا أكو أنه لا يتوهم أن العشرة التي وقع بها الإتمام كانت داخلة في الثلاثين daga cikin da abin da yasa aka ce fatamma miqatu rabbih 40 laila dan kan mutun yasa tsammanin annal ashr cewa kwanaki goma allati waqa biha al-itmam waɗanda aka cika da su kanat dakhilatun fi 30 asa tsammanin suna cikin 30 ma'ana da anka cewa adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 20 to ana nufin tana yiwa ka sa tsammanin a'a can farko 20 ne sai aka ƙara goma su kusan 30 ina fata an fahimci ni to amma da an ka ce fatamma miqatu rabbihi 40 laila sai ka gane cewa waɗannan goma din ba su yin waɗancan 30 din ina fata an fahimta yani kanat 20 wa utimmat bi 20 kenan sai ka sa tsammanin kamar kwana 20 ne sai aka cika da goma sai suka zan 30 malam yace kamar fi qaulihi ta'ala kamar yadda yazo a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa baraka fiha a cikin suratul fussilat ko hamim as-sajada wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam sawa'an lis-sa'ilin alama nadhkuruhu mashruhan fi hamim as-sajada malam yace abinda zamu yin bayanin shi a cikin hamim as-sajada in so zo to amma kafin mu kai can mu ya kamata mu yi bayanin shi tunda mu ba mu jira ɗalibai yanzu ai suna jiran mu suna jiran su ji miyar samarin ya kawo to kaga yanzu in mun ce sai an zo hami musajjara ba mu sani ba ko rayuwar mu za ta kai can wai abinda malam yake sun ya ce ayoyin da suka so a cikin suratul fussilat qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين wannan wuri akwai iskali Allah yana nuna cewa ya halicci sammai da ƙasai cikin kwana shidda walaqad khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam wama massana min lughub Allah ya halicci sammai da ƙasai a cikin kwana shidda kuma gajiya bata shafi Allah ba kamar yadda wadansu suka cewa Allah ya tsaya ya huta wal iyadu billah to kaga nan sittata ayyamu ko mu ce sittata ayyamu irin namu ko ko na wajen Allah almuhimmu dai tunda kafin a halicci rana da wata Allah ɗaya zai iya kaddara waɗannan kwanakin ba mu sayar da suke ba to duk da yadda ta kai ta kawo nan abin da ya kamata mu fahimta shine cewa cikin kwanaki shidda Qur'ani yake cewa to amma idan muka kalli waɗannan ayoyin da suka zo a cikin suratu wato fussilat sai ka kamar kwanaki sun zan guda takwas don ya ce qul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayni shin za ku kafirce ma wanda ya halicci ƙasa cikin kwana biyu wata ja'aluna lahu andada ku sanya mishi ababen kishiya zalika rabbul alamin to wancin shine ubangijin talakai wanda ya halitta ba guma kanku ba sai ce wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha kuma sai ya sanya mata duwatsu suka kafe ita ƙasar wa baraka fiha sannan ya sanya mata albarka wa qaddara fiha aqwataha ya qaddara mata abincinta fi arba'ati ayyam a cikin kwanaki hudu to kinan can ya ce fi yaumaini kaka kwana biyu fi arba'ati ayyam kwana hudu sun zan shidda sun mastawa ila sama'i sannan yace zuwa ga halittar sama kinan sai su zan kwana takwas amma abinda ake nufi da anka ce fi yaumaini cikin kwana biyu sannan da anka ce abin nan fi arba'ati ayyam biyu din na farko da waɗanga biyu din an gane ko da su ne aka hada sai aka ƙara bishi aka ce fi arba'ati ayyam sannan sun mastawa ila sama'i sai ka ƙara kwana biyu dan qur'ani ya ce sittata ayyam bayyuwa su zamanto kwana shida kenan qul a innakum latakfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmayni kwana biyu وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام cikin kwana hudu ma'ana in an hada da waɗancan biyu sai su zan hudu sannan sun mastawa ila sama'i sannan aka ce zuwa ga halittar sama kenan sai da manto kwana shidda in ba haka ba sai ka ce cikin qur'ani akwai tufka da walwala kamar yadda da yawa daga cikin yan uwa wani lokacin ba sa hankalta ma irin waɗannan mas'aloli to yan uwa musulmi ga dukkan alamu ina ganin lokaci yayi muna halinsa sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko ya ba mu dama abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh